ai kowa ba zai shi ne da wani da ne dole ne da cewa suna bore sun ce ba sa son shi ya ji cewa bara ya bar musu kujerar a to za ka abin da yake faruwa a masar in ba Allah ne ya musu muwafaka ba ya musu dace sojojin da za a ce ku fito su ce ba za mu fita ba ko ko in sun fito su zama tare da sha tare da al'umma tare da 'yan ƙasa tare da 'yan uwansu da 'ya'yansu da kannansu su ce ba za mu kashe 'yan uwan ba za mu kashe jama'a ba in dai ba wata za a samu ba wallahi in za a yi watanni ana kashe mutane ba za su sauka ba wallahi ba za su sauka ba kuma ka kaddara abin ba wai a masar ba ko a nan ko a nan za a ce ko ko ciya ban da local government kaga shi ne dai dan kwarya kwarya mulki ne da shi ba wani mulki na a zo a gani ba a cikin minti talatin sai za zai roƙa gwamnan din amma ko shi yau da za a ce yan lokal gasin su yi bore su ba ma sanka su yi ta zanga zanga a turo yan sanda ana harbe wala ba zai saki ba sai zai zaɓa sa abu sai ya cinye kuma in ya cinye ta zarce zai yi wai dan a ba shi labari a zo a gaya masa cewa to fa wannan zanga zanga yan sanda sun harba mutum biyu an harba uku an harba hudu an harba biyar ta za su yi ta kokari ne su ga cewa an kwantar da wannan tashi ba ba zai taba jin cewa to in haka ne a yi hakuri a daina harbin su ina sauka ba zai yi ba to zuciya ta ta zuciya ta ta ta bushe kawai abin da yake tunani me zai faranta masa me zai shiga masa da farin ciki ko aransa shi ne ubangiji yake gaya mana ga abin da wannan ga halin da wannan ya kasance innahu kana fi ahlihi masrura shi lalle ya kasance ya kasance a da a cikin iyalansa yana cikin farin ciki baya tunanin karshen al'amarinsa baya tsoron abin da zai kai ya komo ubangiji madaukakin sarki ya musanya masa wannan farin cikin dan takaitacce da wani bakin ciki na har abada da farin cikin da zai a duniya dan takaitacce ne iya tarsa iya kwanakin da ubangiji ya yanka masa zai a duniya da zarar ya mutu shi kenan kuma ya shiga wani cikin hali na bakin ciki wanda har abada ba zai yanke ba mai amfanin sa ba shi da wani amfani innahu dhanna an lan yaqur shi bisa tsammanin sa ba zai dawo ba yana tunanin babu komawa zuwa ga Allah ubangiji ba zai dawo da shi bayan mutuwa ko kuma an dawo da shi babu hisabi ko kuma aka yi hisabi shi zai haye da yin wannan sake-saken shaitan yake jefawa bawa yayin da yake so ya shagaltar da shi a nan duniya ya ta ta'asa yana ta bargaza ko dai ya sa masa gamsuwa a zuciyarsa cewa babu ranar alkiyama da haka ko waɗannan abu ne kawai da mutane suka tashi na al'ada kaka da kakanni ana faɗa kawai aka yadda da haka kaga wannan ba zai hana shi wato dan kuna cewa akwai alkiyama ba zai hana shi abin da yake yi ba dan shi a gurin sa babu ko kuma a'a in ba ya yadda akwai to yana ga maganar hisabi da wani aljanna da wani abin nan babu ita kawai kowa aljanna ba zai ko kuma a'a in ba akwai hisabi sai ya sa masa shakka akan batun wai mai irin laifin su za a yi masa wani hisabin a kai shi wani abin a'a shi zai samu wanda za su tsaya masa da za a zo a baki wasu wani zikiri a ce ga wannan zikiri idan kai shi ma sai dai ka ba Allah ba shi babu batun wai kai a ce an a ga wani zikiri da kai shi dare daya ya kankare maka laifin shekara dubu kaga kenan har ka mutu ka ci gaba da laifin ku wannan zikirin zai yi ta aiki saboda haka har za a zo lahira yana wato cajin sa full bai yi ba tunda abin da za ta zai maka aiki shekara shekara dubu sai kuma ko ɗari ba kai ba kaga cajin sa da saura in aka je lahira zai ci gaba da aiki kuma to akwai waɗanda ake yaudara kuma ta haka su an an an wato sun gamsu cewa akwai tashin kiyama akwai hisabi akwai aljanna da wuta amma an sa musu rakkanwa a nan ta yadda suke jin cewa ko an tashi alkiyama din ko za su shiga aljihun wani ko kuma wani zai tsaya musu ko akwai ceto ko akwai wani sufuri ko akwai wani tsarika an sun shiga shi kenan su sai dai su sai dai su ma wasu ma alfarma su ba su tasu ake ba a wani ma wanda suke so zai shiga alfarma su to shi dan yana busawa mutum irin wannan a zuciyarsa Allah ce bala eh akwai tashi kiyama akwai dawowa akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai hukuma akwai azaba akwai ni'ima inna rabbahu kana bihi basira kuma lalle ubangijin sai yana ganin sa zai dawo da shi kamar yadda ya fare shi da babu zai sakanta masa akan ayyukansa da yayi na alkhairi ko na sharri don ubangijinsa ya san shi ya san da shi ya san kuma irin halin da yake ciki Allah ce fala uqsimu bishafaqi فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
Allah ya ce fala uqsimu bishafaq fala to ba haka abin yake ba uqsimu bishafaqi ina rantsuwa da shafaki wallahi wa ma wasaqa da dare da abin da ya tattara wal qamari idan tasaq da kuma wata idan ya cika da haskensa la tarkabunna tabaqan an tabaq lalle za ku hau wani hali bayan hali fama lahum la yu'minuna to me ya same su ne ba za su yi imani ba wa idza quri'a alaihim alquran la yasjuduna kuma idan aka karanta musu alqur'ani ba sa kaskantar da kai bal ba haka abin yake ba allazina kafaru yukazzibu waɗanda suka kafirta suna dai karyatawa ne wallahu a'lamu bima yu'un kuma Allah ya san abin da suke koyewa a cikin zukatansu fa bashirhum bi azabin alim don haka kai musu albishir da wata azaba mai radadi illa allazina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na gargaru lahum ajrun ghayr mamnun suna da wani lada wanda ba mai yankewa ba ubangiji ya ce fala ba haka abin yake ba wato maganar cewa ba zai komo ba ko ba za a yi masa hisabi ba ko ba za a yi masa azaba ba akan aika aikarsa ba haka abin yake ba shine ma'anar fala sannan uqsimu bishafaq ina rantsuwa bishafaqi da shafaqi shafaki shine jaja-jaja ko hasken da ake gani bayan faduwar rana akwai ashafaqul ahmar akwai ashafaqul abyad akwai al-umra akwai al-bayan akwai shafaki wanda shine jaja-jajan da yake wakana bayan faduwar rana kafin shigowar sallar isha'i akwai kuma ashafaq wanda shine haske da yake samuwa bayan wucewar shafaki wanda wannan hasken wani lokaci yakan kai har ma rabin dare wannan duk ana kiransa shafak amma shafak wanda yake a haɗa gurin malaman duka wancan da muka faɗa shine shafak amma shafaki a harshen shari'a shine wannan jajajajen da yake kasancewa bayan faɗuwar rana wanda shine alamar wanzuwar lokacin sallar magriba da zarar ya kau ya bace to sallar magriba lokacin ta ya wuce النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا فلا حديث مسلم يلا جاء وقت المغرب ما لم يغيب الشفق لوكتين صلى مغربا متكر شفقي بي بچي با الله madaukakin sarki ya yi rantsuwa bishafaki da wannan lokacin kaga shine farkon shigowar dare wallahi sai kuma shi daren gaba ɗaya bayan ya turdike da duhunsa wa ma wasaqa da abin da ya tattara abin da ya tattara kuma abubuwan da ya tattara na ban tsoro abubuwan da ya tattara na kwakwamai da wasu miyagu na mutane da aljanu da wasu kwari waɗanda ba za su fito ba sai dare yayi dare wani lokaci ne da yake tara ahwal wato abubuwan ban tsoro shi yasa ubangiji ya nemi dan adam ya nemi tsari da dare wallahi idza waqaf idan wato wa min sharri ghasiqin idza waqaf na da sharrin dare lokacin da ya ainihin rufe da da duhunsa lokacin da ya tsala to lokaci ne da wani duk wani mugu a lokacin yake tunanin zartar da muguntarsa a lokacin ne ake kulle-kulle za ka ji wani mitin duk ba za a fara shi ba sai karfe ukun dare musamman a halin da ake cikin ba sa mitin da rana saboda ka a zo ba a fakke bayan wundu a ji abin da suke fara saboda haka za a ce za mu yi mitin amma sanda za a fara mitin da karfe uku karfe uku za a fara mutum kaga kai ka daɗe tuni ka yi mafarki wajen kashi nawa ba eh to su a lokacin ake ta kulle kulle haka nan kwakwamen aljanu su a lokacin suke fitowa a lokacin suke yaduwa domin su firgita bayan Allah domin su auka ma wanda suka suka samu damar auka masa shi yasa yazo a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan rana ta fadi to ku rike ƴaƴanku so a lokacin ne shaidanu suke watsuwa lokacin suke warwatsuwa da aka zarar aka ga rana ta faɗi to sai a hana yara fita suna yawo a kan titi domin a lokacin ne kwankwamai suke faru suke abin nan aka ce idan dare ya yi ya zo a hadisi ku ambaci Allah ku rufe gidan dajin ku ku ambaci Allah ku rufe wato kwanukan ku da abin shan ku wani alama ce da take nuna a wannan lokaci lokaci ne na sakewa da sakatawa na miyagun mutane haka nan masu sabon Allah a lokacin suke samun damar fita a je sabon Allah a lokacin ne za a je a je kulab kulab a yi raye raye a yi shakiyanci da da duk abin da aka ga dama saboda haka ubangiji ya ambaci dare saboda irin abin da ya tattara na banko ko kuma abin da ya tattara na mutane da aljanu da kwari saboda a lokacin kowa kuma zai koma gidansa idan dare ya yi mutum duk wani mutum kokari yake je gidansa daga kasuwa daga ma'aikata daga duk inda yake kokari yake sadin matafi ne Allah Allah yake ya ga cewa ya isa gida kafin rana ta fadi haka da kwari in dare kowa so ke je ya ya haɗu da ƴan uwansa yana tattara mutane da aljanu da komai da komai saboda kamar ubangiji yana rantsuwa da komai da kowa ne kamar yadda fala su bi ba tafsiruna wa ma la tafsirun ba sai na ku ina rantsuwa da abinda kuke gani da abinda ba ba ku gani saboda ka tare kamar yadda yana rantsuwa da komai tunda komai din nan da ba bai wuce ko dai muna ganin shi ko ba ma ganin sa to shine fala wal layli wa ma wasaq wa ma wasaq kamar kowa da kowa kenan komai da komai والقمر إذا اتسع da wata lokacin da ya cika da haskensa lokacin da ya cika da haskensa lokacin da yake kwana na sha hudu ko sha biyar a lokacin da yake zama badar a lokacin da haskensa yake kama kammala shi yasa malamai suka fassara idan tasar bi ma'ana idan citaba ko idan tala idan ya haɗu ko kuma ya cika da haskensa ko idan sadara ya zama kuri ya zama da'ira to lokacin ya cika lokacin ya zama badar lokacin ya haskensa ya cika kaga wannan an san ya shi mukabilin dare idan ya dinke da duhunsa ya haɗe da duhunsa da abin da ya tattaro a duhunsa sai ubangiji ya ce la tarkahunna babaqan an baqa to wasu ce wannan shine jawabul qasam wasu malamai sun ce a jawabul qasam shine wannan faladin wato uqsimu bish-shafaq wal-layli wa ma wasaq wal-qamari idha intasab fala innahu sayahun da zama da shi ne jawabul qasam din an gabatar da jawabul qasam din akan qasam an gabatar da ansar rantsuwar akan rantsuwar ubangiji ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa da ya ambata domin ya ce waccan zato da yake yi ba haka ne ba ubangiji ya rantse da waɗannan abubuwa ya tabbatar da cewa zaton shi ba gaskiya ba ne ko kuma a jawabul kasab din shine la tarkabunna tabaqan an tabaq ubangiji ya rantse da shafaki ya rantse da dare da abin da ya tattara da kuma wata idan ya cika da haskensa dan ya ce da mu la tarkabunna tabaqan lalle za ku hau wani hali a an tabaq bayan wani hali to wannan jumla ta la tarkabunna tabaqan an tabaq akwai kira'a guda biyu latarkabu na bi zammil ba'i latarkabunna akwai kuma latarkabanna bi fathil ba'i to kowace da ma'anar da aka bata an ce kira'a latarkabanna bi fathil ba'i to nan wasu malamai sun ce lamirin ta yana komawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai latarkabanna ya muhammad sabaqan ay halan an sabaqin ba'da halin ya Muhammad za ka hau wani mataki ko wani yanayi ko wani hali bayan wani hali to wani hali ne bayan wani hali Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai keto ta cikin su shine wasu malamai suka ce ana nufin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama zai hau hali bayan hali wato hali na farko shine lokacin da yake da rauni shi da mutanensa daga baya ubangiji madaukakin sarki zai bashi wata dama ya bashi wani karfi har addinin sai cika har ya zama ma ana tsoronsa kaga daga halin yanayin abin da rauni ya zama halin wato yanayin karfi halin lokacin suna mustada'afuna masu rauni suka zama kuma mansuruna waɗanda Allah ya ba su nasara ya ba su daula ya ba su fatahi mubin ko kuma halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kito a ciki yana yaro maraya kamar da Allah ke cewa wajadaka a'ilan fa amka wajadaka dallan alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka a'ilan fa amna bai waɗannan halaye ne ko yanayi ne yanayi bayan yanayi da Allah ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika canza masa alam yajidka yatiman fa awa shi bai same ka maraya ba ya taro ka ya tattaro ka ya baka wata kariya da mai gata ba ba zai iya samu ba domin kai kariya ta ubangiji ka samu yatiman fa'awa wajen da ka ballan ya same ka marashin shiriya fahada ya shiryar da kai ya baka alqur'ani a lokacin ma kunta tadri bal kitab wal iman baka san menene littafi ba ba san menene imani ba ubangiji ya shiryar da kai ya baka wannan shiriya kaga wannan wani yanayi ne bayan wannan a'ila fa'ana ya same ka ba ka da komai ya wadatar da kai ya baka wadata iri biyu ya baka wadata ta duniya baka wadata ta zuciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai rayu cikin rashi ba don Allah ya hada shi Allah zai bashi sai dai shi ma zai bayar ne ya bashi ya bayar ba wai ya rasa bane ya rasa inda zai sa kansa a yana samu don haka yana da kyauta ta masu wadata duk irin wadatar da kake da ita ba za ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ba shi ma Allah yana bashi bayarwa yake yi sannan kuma yana da hakuri irin na masu talauci wato yadda kana talaka ka rasa za ka jure to annabi ma shi ma ya samu wannan damar saboda in Allah ya bashi yayi kyauta ta masu kuɗi sai kuma ya zauna yayi hakuri irin na waɗanda ba su da shi haka ubangiji ya hada masa duka biyu haka ubangiji ya samar da shi ya rika biyar da shi bayan wani yanayi zuwa wani yanayi wasu malamai suka ce abin da ake nufi da da tarka banna bi fathil ba'i qira'ar bi fathil ba'i sabaqan an saba to daga halin ga yadda kake kuma ubangiji ya rika dauka ko kuma a'a zai hawar da kai wato wani mataki bayan mataki kamar yadda yayi mai iraji da kai ubangiji yayi mai iraji da kai ka hau daga sama zuwa wata sama zuwa wata sama har ka je sidratul muntaha har ka je mazariyar tukewa saman bakwai saman saman bakwai saboda haka wannan mataki bayan mataki shine ubangiji yake gaya masa kaga kenan kamar ana gaya masa cewa ubangiji zai yi mi'raji da shi zai yi tafiyar dare kuma zai hau sama da shi har zuwa sidratul muntaha wasu kuma suka ce la tarkabanna anan maganar da Allah yake yi da wannan wannan lamiri yana koma zuwa ga sama sababan an saba ubangiji ya sanya sama ta zama hawa kan hawa wato wata saman akan wata wata saman akan wata ba su zama a liƙe a guri guda kuma su zama sama guda ɗaya ba sama ce guda bakwai kira an na tarkabunna da zama da mutane ake wa magana jam'i ake wa magana ko kuma mutumin da ubangiji ya ambata ya ayyuhal insan jinsin sa ubangiji yake wa magana za ku hau hali bayan hali hali bayan hali ko dai kasance da kuna babu ku aka samar ku kuka zama dugon mani daga nan kuka zama wato gudan jini kuka zama tsoka sarau kuka zama mutum kaga hali bayan hali yanayi bayan yanayi haka ubangiji ya haɗa ka ka rika biyo yanayi mataki bayan mataki ko kuma a lokacin da za a haife ka za a haife ka dan da lolan ka da kai a haɗa ƙafafun ka da hannunka gaba ɗaya da hannu ɗaya da a yi ba ƙarfi Allah allazi khalaqakum min ba'd thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba ubangiji ya halicce ku shi ne wanda ya halicce ku min dha'fin daga rauni fa kana dan dalola dan labo ba ubangiji ya halicce ka haka dan abu kadan sai saka kuka kana nan kana nan kana girma ka zama tsibir ka zama yaro kana nan kana nan ka zama sha ka zama saurayi matashi kana ta girgir da kai sannan lokaci guda kuma ka zama kahar ka zama dattijo ana nan ka zama kuma shayi ka zama wato tsoho tukuk-tukuk ka dawo ka koma a yanayin ka na rauni to kaga ha sabaqan an sabaq haka ubangiji yake halitta ko kuma yadda wasu suka ce sabaqan an sabaq hali bayan hali wato yanzu akwai ka da karan da rai a jima za ka mutu daga mutuwa kuma za a tashi ku daga tashin kuma za a yi muku hisabi daga hisabi wanda ya ci jarabawa ya tafi aljanna wanda ya faɗi Allah ka kiyashe mu da duniya kaga haka za ka biyo yanayi bayan yanayi yanayin rayuwa yanayin mutuwa yanayin tashi bayan mutuwa yanayin tsorace tsoracen da za a iske a ranar gobe kiyama kaga fa zaban an fama to hali bayan hali ko kuma halin da zaka tsinci kanka a ciki a ran rayuwa wani lokaci ka samu kanka mai lafiya eh kana tsalle kamar dan zaki wani lokaci kuma ka samu kanka cikin rashin lafiya ka faɗi kai ta nishi kana ta nishi kana ta haƙi ana ta maka sannu da kai kake ansawa wani lokaci kuma ka samu kanka cikin wadata ka yi ta walwalarka kana kai ta walawarka cikin ni'ima wani lokaci kuma a dan rike abu ka shiga mita kuma ka zata da sanda yake wala kuma wato akwai wasu wanda sanda suke cikin halin samu ba za ka ji suna faɗa ba kuma wani hali ne na gaba da sanda yake samu bakin shi ko ko ana maganar matsala shi dai ba zai magana in baka samu butulu ba wanda shi ana maganar matsalar ma shi ma zai rika faɗa shi ma na ci to in ka samu wanda ba butulun ba shi ba zai yi magana ba amma kuma zai gaya maka cewa yana samu ba amma da zarar ya dan samu dan rashi to ya dinga magana kuma ke kai garin ba ba ba kin ki wallahi kai ana cikin wani hali in wata yar asara ce ta auka maka ya dinga yin mutane sai sai masa sai mata addu'a a tayar da addu'a amma hasan da yake samu zai ce sai ce ku tayar da goda godiyar Allah da wani lokaci ka samu wani lokaci kuma ka rasa haka ubangiji yake sa wani lokaci mutum ka gaishi da mulki wani lokaci kuma gaishi sanzu cikin talakawa eh yanzu ka ga tsofaffin tsofaffin ciyabomi dan da suke ciyabomi ba ba sa zuwa nan bara tasiri da amma kuma yanzu da su ake ta damawa kuma eh to haka abin yake za ka samu tsohon gwamna ne ka daɗe ana ana masa jiniya amma yanzu kuma abubuwa sun abin da dole wanda suka yi kyakkyawan makoma ke wanda suka yi kyakkyawan makoma da aka daina wancan tafiyar da shi kuma sai ya dawo tafiyar Allah amma wani ayi shikenan kuma sai ya bi waɗanda suke ci daga shi dan baya nan can ko ba da shi ake dama ba sai dai kawai ta rakiya to wannan duk sababan ne an saba hali ne bayan hali haka nan zuciyar dan adam zuciyar ɗan adam ita kanta wato tana zama sabakan an sama zuciya wani abu ne mai ban mamaki a jikin ɗan adam shi yasa dole ma ya sarrafa sauran dabbai dole zuciya ta sarrafa sauran dabbai saboda yadda take da ban mamaki dan sai kaga zuciya ba abin da take so a duniya irin irin bilki a duma kuma kaga zuciya ta rike kuɗi kawai take so kuma bayan wani lokaci kuma ta daga ta rike duniya wani lokaci kuma ta rike da addini take su wani lokaci kuma mata take su wani lokaci kuma tana son abin hawa na alfahari na gadara wani lokaci kuma gida wani lokaci kayan daɗi kayan ciye-ciye kayan makulashi da tantatanta da lashe-lashe haka dai za ka yau da ganta ta tabu kaza take so gobe kuma ka sai yasa ake ce mata qalb li taqallubiha li kasrati taqallubiha sau yau zutu yawa yanzu nan ne zai ga ta canza haka kwanta kana sha'awar wani abu sai ka tashi kuma kana jin haushi za a kwanta a ra- a duniya ba abin da kake so irin kaza kuma sai ka tashi ka ji ba ka so daddalan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zuciyar ta ta juya kuma ta rikide ta zama wani abu daban shi yasa ɗan adam yake addu'a Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik nabi yana addu'a ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyarka ka kafe ta akan addininka kada ta samu wannan canje-canjen abin da ya shafi addini can abin da ya shafi duniya sai ta rikidanta amma abin da ya shafi addini ta tsaya akan wannan addini kada ta rika jujjuyawa to zuciya tana ita ma tana hawa sabaka da sabaka yanzu daga wannan yanayi ta koma wannan yanayi daga wannan yanayi ta koma wancan wancan yanayi babu abin da yake jujjuya a jikin dan adam kamar zuciya shi yasa Allah ya nuqallibu afiyatan wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ubangiji yayi rantsuwa da tarkabunna sabaqan an sabaq lalle za ku hau hali bayan hali to za ku keto ta wani yanayi bayan wani yanayi sai Allah ce fa ma lahum la yu'minu to me yasa ba za su yi imani ba bai zai hana su su yi imani wato dukkan wasu alamu da shaidu da dalilai da hujjoji duk da sun bayyana ga suna faro faro a gaban su amma bai zai hana ba za su yi imani ba wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun idan karanta masa alqur'ani ba sa saduda ba sa mika wuya ba sa kaskantar da kai السجود على أهل الخضوع أي لا يخضعون بقلوبهم باقى كسنتد زوجيتsu باقى كسنتد kansu ga Allah me yasa suke taurin kai me yasa shin dan ba su fahimta ba dan ba su fahimci ta alqur'ani gaskiya ba ne anan ubangiji yana gaya mana cewa da dama daga cikin waɗanda suke kafircewa gaskiya suke butulcewa alqur'ani ba wai lokacin da ake karanta musu shi ba wai ba sa jin cewa gaskiya bane a ransu suna jin cewa gaskiya ne amma da gangan za su ga kare amma a karan kansu suna jin cewa abin nan da ake gaya akwai kanshin gaskiya wasu ma sun yadda dari bisa ga dari gaskiya ne wajahadu biha wastaykanata anfusuhum zulman wa ulwa suna nuna jayayya da taurin kai ne amma zukatansu sun amince sun yadda ka duba lokacin da sai na Umar ya musulunta Hamza ibn Abdul Muttalib ya musulunta bangaren ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ya fara karfi suka fara jin cewa Quraysha suka fara jin cewa a Annabi sallallahu alaihi wasallam abin sa fana gaba gaba ga wasu mutane waɗanda kowa na tsoro ya taba su ga su nan suna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna cikin tafiyarsa yaran ya kamata su sake dai tunani batun ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya kamata su fito masa da wani salo kuma da yanzu magana sai a ce za a nuna karfi ba taso ba yanzu a shiga lallashi a rika masa tayin wasu abubuwa wataƙila ya sallama da haka waye zai je ya gan shi a lokacin ce babu wanda zai iya zuwa cikin mu wanda yake ya fi kowa sanin madafar sihiri da zalaka da magana irin utba ibn rabi'a fa utba ibn rabi'a tashi ka je ka samu manzo ka samu muhammad ku tattauna da shi ai tattaunawa kila ya saki wasu abubuwa kai ma ka bujuro masa da wani abubuwa shikenan sai a samu haduwa tsakiyar hanya da kai da mu shi ya dan sauko mu kuma mu dan sauko shikenan sai mu haɗu to shi da aka tura shi je zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ce muhammad kada ka zage mu ka zage iyayen mu ka kafa su ka aibanta allolin abin da muke bautawa ka nuna mu ba mu da hankali wa ba ka kawo mana rarrabuwar kai bayan an kanmu yana haɗe ka sa sauran ƙabilu na larabawa suna mana kallare ne cewa ka gagare mu kai kuma kanmu ne ga matsayin da kake da shi a cikin mu ce to mu yanzu muna ganin idan dukiya kake so mu haɗu mu tara maka dukiyar da sai ka kowa dukiya a cikin Qurayshawa idan kuma mulki kake so sai mu shugabantar da kai ta yadda ba za mu motsa ba sai mun nemi shawara ku sai kai ta in kuma aure take so musamman maka wata kowa kyau a cikin matan ƙurayshawa ka aura ta yi daban-daban suka riƙa masa ko wannan ko wannan ko wannan in kuma hada cewa saboda rashin kunya in kuma a'a aljani ne ya taɓa ka mu samo waɗanda suka fi kowa iya wato magani da dubbu su fitar maka da shi da ya gaba da bai ce ka gaba ya ce na gaba sai a bai fara bismillahir rahmanir rahim amin تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون هر عند الله كتاب فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود lokacin da yake karanta Akuba ibn Rabi'a ya mai da hannayensa baya ya yi kasake yana sauraro hankalinsa duk ya tashi kawai kallon fuskar annabi yake da lafuzan da suke fita daga bakin sai ya ji annabi ya mara fa in a'rabu in suka bijire suka juya baya fa kul ka ce musu anzartukum sa'iqatan ina muku gargadin wata tsawa wani rugugi rugugin da ya samu samud adawa da samudawa sai ce hasbuka hasbuka ya muhammad yace unashiduka allah wa unashiduka rahim allah allah wa qahar yake cewa ka da isa ya isa ya isa ina haɗa ka da Allah ka dubi mutunci ka dubi zumunci ka tsaya nan ka tsaya nan dan kawai a lokacin da yake rubugin ne zai faɗo masa ya tashi cikin sana makarkita yana rawa ta je ya samu ta Abuja ana jiran ya zo da sakamako ya tattauna a kan kaya sai ya ce kai ku kyale mutumin nan abin nan da yake faɗa ba gaskiya ba ta ne bane ba bokanci bane ba waka bane abin nan da yake faɗa akwai abin duba sai suka ce a to ya abalu kai ma ya canza kake ya fara yace to ni dai wannan ra'ayi na ne ko kuma ku je ku tunani abin da za ku tunani kaga ashe ba wai ba sa ji a cikin su cewa abin da ake faɗa gaskiya ba suna tsorata to tunda har kuna ganewa me yasa ba za ku yi imani ba ko ba lahum la yu'minu wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun haka karanta musu qur'ani ba za su wasujuda ba ba za su miƙa wuya ba ba za su kaskantar da kai ba Allah ce bal ba haka abin yake ba wato ba wai ba su fahimta ba ne ba wai ba su gane ba ne a allazina kafaru yukazzibun suna dai karyatawa ne kawai amma sun san abin da sun san abin da annabi yake faɗa gaskiya ne Allah ce wallahu a'lamu bima yuhun Allah ya san abin da suke koyewa a zukatansu abin da zukatansu suka tattara suka koye suka kullata ubangiji duk ya sani haka ubangiji ya san ba wai karyata shi suke yi ba a suna dai ja'in jani da ayoyin ubangiji shi da ubangiji ya ce fa bashirhum bi azabin alim za ka kai musu albishir kai musu albishir da wata azaba mai radadi ubangiji ya kirawo wannan abin da zai gaya musu labarin azabar da zai ga musu da albishir zai zama tahakkumi wato zama tsokana ya zama taubih ya zama gargadi kamar da ƙara sa musu haushi ce ana muku albishir kamar da annabi yake cewa idza mararta bi qabri kafir fabashshirhu bin nar idan ka wuce ta gabar kafiri kai masa albishir da wuta kaga albishir asali khabar ne labari ne da yake dauke da abin da zai faranta rai to amma kuma anan an ce azabun alim kaga akwai tsokana a ciki illa allazina amanu wa amilus salihat wannan istisna'i ne munqati wato lakin allazina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani da zukatansu suka yi ayyuka da kwarai da gaban su lahum ajrun suna da wani lada a ranar gobe kiyama ghayru mamnun wanda ba zai yanke ba kamar yadda Allah ce a ba an ghayra mamnun kyauta ce ba mai yankewa ba wasu malamai suka fassara gairu mamnun da cewa ba wanda za a goranta musu ba to maganar farko ita ta fi kyau gairu mamnun ana ba mai yankewa ba ai zai mako amma zai mako ba wanda za a goranta masa ba wannan ba haka bane ubangiji yana iya goranta wa yan aljanna a kowane hali a kowane lokaci domin ya shigar da su ne da falalarsa da rahamarsa ba da ayyukansa ba saboda haka yana da minna akan game da ibnu kasir ya falahum minnatu alaihim da'iman wa sar- wa sarmada har abada ubangiji yana da abin da zai goranta masa saboda haka shi kadai za a yi ta gode masa akan abin da yayi shi yasa ubangiji zai kinsa wa 'yan aljanna tasbihi kamar da yake kinsa musu dumfashi a nan yadda kake dumfashi haka tasbihin ka zai zama dumfashin ka ranar gobe kiyama a aljanna wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin karshen abinda ɗan aljanna za su kira za su addu'a su yi addu'a da shi shine su gode wa Allah su ce godiya ta tabbata ga Allah saboda ka ubangiji yana da minna ga bayan su sawa'u kafin ya sa su a aljanna ta hanyar shari'a da ya ba su ko kuma bayan ya sa su aljanna yana da wannan minna din yana da wannan abin da zai goranta musu bal illahu yamunnu alaikum an hadakum lillah ubangiji shi zai goranta muku don shi ya nuna muku imani ya nuna muku hanyar da za ku shiga aljanna saboda ka ghairu mamnun fassarar cewa ba wanda ake goranta abu ba zai zama sahihiya ba fassarar da take sahihiya shine ghairu mamnun ay ghairu maqbul ba wanda yake yankewa ba Allah madaukakin sarki ka samu daga cikin su wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan ya ce ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa usba shin wannan lokaci aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayinta ko ta sauka gabanin haka a zahirin ruwa yana nuna daman ta sauka ba wai a lokacin da aka yi masa wahayinta ba daman can akwai ta ba haka annabi ya karanta masa abin da yake dama akwai shi ne wannan ya ce waɗannan sallama wacce ce daidai kuma ya kamata mutum ya faɗa idan ya gamu da ɗan uwansa musulmi assalamu alaikum salamun alaikum salamun salamu alaikum salamun alaikum da assalamu alaikum duk ya halatta salamun alaikum ko kuma assalamu alaikum wannan duk ya halatta in ka ce assalamu alaikum to mubtada ne da khabar assalamu kai tarifin sa aminci wanda an san aminci ne daga Allah ya tabbata gare ku kubuta samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ya tabbata gare ku shine ma'ana assalamu sannan ka ce salamun alaikum bitanfir cewa ya nuna girman abin da kake maka wato salamun azimun kamar ka ce salamun azimun wannan tankir din na ta'zimi sallama ko aminci mai girma ya tabbata a gare ku wanda yace assalamu alaikum alif da lam din za ta iya daukar istigraqu jami'i ajnasis salam salama dukkan wani nau'i na kubuta ya shiga ciki sabanin salamun alaikum saboda ka ta fuskar rabi wanda zai ce assalamu alaikum ya fi zuwa da lafazi mai mubalaga sama da wanda zai ce salamun alaikum amma salamu alaikum wanda kuma ba ba larabci ba ne salamu alaikum wanda ba la wani ma'ama alaikum yake ja wani salamma alaikum musamman mata mata salamma suke ja sai dai kawai nan dai a dubu niyya amma dai lafazin sai dai kawai dai a dubu niyya a kyautata zato kawai shi kenan wannan kuma ya ce shin a addinance zuciya tana nufin wannan gabar ta cikin kira ɗan adam ko kuwa idan ita ce ko ba ita ba menene yake gudanar da waɗannan tabakoki a rayuwar mutum wato zuciya kamar yadda ya zo a hadisi tana nufin wannan tsokar ta jikin mutum ala inna fil jasadi mudgha إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب كذا النبي صلى الله عليه وسلم zuciya da ta ita ce wannan tsokar da take cikin jiki ba haka in an ce alƙalbu ana nufin wannan sai dai gudanar da aikinta shin tana gudanar da aikinta ita kadai ko ko a tana da alaka da kwanyar mutum da tunaninsa to a zahiri tana da alaka da kwanyar mutum da tunaninsa amma dai ita ce kusan a wato santa cibiya ta gudanar da abubuwa gaba da yadda ita ce cibiyar da take raba jini to haka nan tunanin mutum wato abinda dan adam yake tunani a kwalwarsa tana da alaka wajen wajen sarrafa shi ba wai lalle ta zama ita kadai ce take gudanarwa ba amma kwalwarsa tana da ita ma alaka wajen sarrafa abin da yake cikin zuciya ne wannan shine abin da watakila za a iya faɗa don akwai iskalin da wasu da yawa suke kawo to in an ce wannan tsokace ita ce zuciya to yaya ake canza mutum zuciya kuma halayensa ba za su canza ba akwai wanda suke kawo da iskalin da yawa musamman ma waɗanda suke likitoci domin za su ga mutumin da ba musulmi ba ma wato wanda wanda yake musulmi an gasa masa zuciyar wanda ba musulmi ba kuma ya farfado ya kalmar shahada ce to to ya aka yi da sai farfado ya kirawo ji abin da Yesu ko ya dura ashar ko ya ce a kawo masa giyar sa ko wani abu to sai duk bai haka ba sai kalmar shahada to wannan yana nuna maka cewa aikin zuciya da yana da alaka da zamanta a cikin jikin wannan gaggan jiki din sannan kuma da kwakwalwa wanda ita ma tana da tasiri wajen sarrafa sarrafa ita wannan zuciya din amma dai santa cibiya ta inda abubuwa duk suke rabuwa suke ake kaiwa gabbai sakonni din daga wannan zuciyar ne satin da ya wuce an yi magana akan aljanna to dan Allah me ya gaskiyar waɗannan maganganu na ɗaya ba wanda zai shiga aljanna sai ya koma saurayi kuma ko zai koma sannan kuma zai koma balarabe to malam idan waɗannan maganganun gaskiya ne to ya maganar iyaye da malamai wajen girmamawa to ban gane mai maganin girmamawa ba ba ka san iyayenka su koma sabari ne ko kuma ko ko sun koma sabari kana ga girman su ya zube kan dai bai ci ya ci alakar kowa zai koma wato Allah yake annabi yake cewa kowa zai shiga aljanna da halitta irin ta annabi Adam tsawon tuna zira'a kun san lokacin da aka yi halitta annabi Adam tsawon sa zira'i wato abin nan kamu 60 dan Adam suka rika rarragewa suka rarrage har muka har muka dawo ba za mu fi zira'i hudu ba ko biyar amma da tsawon mu zira'i 60 ne to kowa haka zai shiga aljanna sada kuma ba zai shiga tsohuwar tattake ba ya zai shiga tsoho kuma mamul mamul ai ba zai yiwu ba dole ubangiji a sake masa halitta wacce take mai kyau kamar da Allah ya faɗa game da matan aljanna inna insha hunna insha fa ja'alnahunna abkaran uraban atraba lokacin da wata tsohuwa ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi tsofaffi za shiga aljanna zai ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna ba ta tarka kuka annabi ya ce da ita ba za ta shiga aljanna ba shi kuma yana nufin ba za ta shiga aljanna tana tsohuwa ba shi ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba dan sai ta dora hannu aka yanzu shikenan ita ba ita ba aljanna saboda ta tsufa yace baki ji Allah ce inna insha'ana hunna insha wa ja'alna hunna abkaran uruban atraba dan ya sake kera su kera ta musamman ya sanya su zama yan mata to haka nan kai ma za a maida ka saurayi in ka tsufa in kuma yaro ne dan dugurgudi kai ma daddaga ka kai ma ka zama ka zama saurayi amma magana iyaye da malamai da waye kai ba ka san malaman ka su ba su dawo sai kai kadai ina son karin bayani akan fadar malaman tarbiyya da suke cewa asalin yaro da fikirarsa tana kasancewa ne wato halin yaro da fikirarsa tana kasancewa ne gwargwadon ɗabi'ar iyayensa da kaifin basirarsu shin haka abin yake a shari'a to akwai abin da ake gado akwai wani abin da ake gado akwai kuma abin da ake iktisabi ba lallai ba ne don uban mutum ba shi da kaifin kwakwalwa ko dolo ne dan zama sai ya zama dolo ba sharafi ba ne kamar yadda ba lalle ba da yana da kaifin basira dole dan ya yi kaifin basira amma ana iya ana iya gadowa zai iya zama dodo dan sama ya zama dodo sai a ce ai baban sa ya gada zai iya zama yana da kaifin basira dan sama kuma ya zama yana da kaifin basira kaga anan ma sai a ce baban sa ya gada amma kuma wannan bai hana cikin ƴaƴan kaga wani kuma zakakuri to shi ma can wani ya gado ai suna da yawa dai kuma ba da a ce duka duka zurriyar ba gaba ɗaya duk dolaye ne duk gaulaye ne a ce duk zurriyar duk daga kakanni daga ai ba zai yiwu ba saboda ka dole ana sirkawa nan kaɗan nan kaɗan a samu nan a samu nan a samu ko ba za a ce duk zurriyar su su su kowa ba kai kurwa da ba zai yiwu ba dole sai an ɗan taɓa nan an taɓa nan kowa an san masa gwargwadon abin nan saboda kan bai gado wannan ba zai iya gado wani sannan akwai akwai mawzuba wacce ke muktasa ba akwai abin da zaka same shi ta hanyar iktisabi wato ta hanyar kokari da naci akwai wanda zaka ga yana cin yana cin jarabawa da tabi'a wato normal da fitra da nature sa shi ba zai tsaya ita wahala wajen karatu ba sannan kowa yake karatu yana fama da da shayi wato irin gadagi ko wani abu shi baccin sa yake amma ka zo kuma duk sai ya tintinkau ya wuce su saboda wata basira ta musamman da Allah ya masa ko kuma wanda zai za ka ga samu shi ba ba mai basira bane amma in abu ya zo zai nace ya nace ya nace ya nace tun ba gane yana danna har ya gane shi ma ka ga ya zo ya tintinkau ba wai dan yana da wata basira irin ta waccan ba sai dai shi ya dace ya samu to kamar yadda ita ma basirar ta ɗabi'a ta ne ta akan iya dakushe ta to akan iya dakushe ta kamar abu mai tsada kamar misali ka ce gwal mai walƙalli in aka jefa cikin datti ko cikin kwata in ka dawo za ka ganshi bakin kirin za ka ganshi da dattinsa amma ka je aka wanke shi za ka yana galli to haka kwakwalwar ita ma wani za ka samu Allah ya masa mauhiba ya masa basira din amma saboda bai taso gurin da wannan basira za ta gogu ba ta fito ta yi kalli har ta bada ta bada wato amfaninta sai ka ga cewa ba a more ta ba yanzu kusan masu basira da kwakwalwa da suke rayuwa a society irin na Najeriya yawanci da basira da kwakwalwa suke mutuwa ba tare da an more ta ba sabana a wasu kasashe wanda ake ya shirya dabaru da musabakoki ta yadda za a zakulo masu wannan basirar kuma sai a rika musu tarbiyya ta musamman ana ba su bukatun da wannan kwakwalwa take da shi wannan kwakwalwa za aka dora ta akan abu kaza za ta kware za ta yi fice a ciki sai a yi ta dora su akan wannan a saba musu abubuwan da za su bukata amma ana in ka cika yi ma sai a yi ma hasada wataƙila ma wanda zai shaɗo kulla ma sharri ɗan sanda su kama ka su ɗaure a ita dukan ka saboda kawai ƙwaƙwalwa da Allah ya hore maka to kaga ƙwaƙwalwa ce ga ta akwai ta amma kuma ta samu muhalli da ya dace saboda akwai akwai mawhiba wacce take muktasa ba akwai kuma mawhiba wacce take fitriya kowanne yana samu sallah mai raka'a hudu sai na raka'a sai na rasa raka'a biyun farko to ya zan wajen rama su idan ka ce za ka rama su to ramuwa za ka yi sai ka duba abin da ka rasa ka yi shi wannan yadda tambayar ta ka nuna ya zan yi wajen rama su akwai bambanci tsakanin ramuwa da kuma cika shewa abin da yake sahihi wato sunna tafi goyon bayansa a cikin maganganun malamai shine za ka cika shi abin da ka rasa ne ba wai ramawa ba saboda in ka samu sallar isha'i raka'a biyu na karshe sauran ka raka'a biyu to in ka tashi za ka yi su a matsayin su ne raka'o'in ka biyu na ƙarshe ba wai za ka yi a matsayin za ka biya raka'o'i biyu na farko da ka rasa ba wanda har zai sa ka ce ka karanta fatiha da sura a bayyane ba wannan ba za ka yi abinda za ka yi shine ittimam za ka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma adrakum fasallu wa ma tafatakum fa atimmu wannan ita ce riwaya da ta bi inganci akwai riwayar faqdu wanda wasu suke fasara da kurama to ita ma faqudu din ma'anar ta fa'atin mu domin alqada shine al-itmam da larabci a harshen alqur'ani da sunna idan kalmar alqada ta zo tana nufin al-itmam kamar da Allah ta waza qadaytum manasikakum fadhkuru ma tadhkirikum آباءكم وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا kaga qada qada anan duk tana nufin ma'anar atamma idza qudiyat as-salat aka cika shi sallah ba wai aka rama sallah ba ko rama za ka ci ko idza qadaytum manasika ko aka cika shi aikin haji ma'ana ka kai karshe ba aka rama ba ko walamma qada musa al-ajal yayin da musa ya cika shi atamma ba ga ba ka ce qada bi ma'ana ya rama ba saura kaga kalmar kaza tana nufin ma'ana a timu saura ko ruwaya da ta zo faqdu ita ma ma'anarta fa a timu saura ko ita ce to kuma an cika shewa zaka yi abinda ka samu shine farkon sallar ka shi yasa kaga ai ba za ka sake ikama ba za ka sake kabbara harama ba ai kaga in an ce rama za ka yi to kabbara harama ita ku ce maka sai ka yi kabbara harama da ikama da wanda ya ce shin Utuba ibn Rabi'a Utuba ibn Rabi'a aka ce daga tajribar Abul Walid kai waɗannan su ne tabboyin da muka suka samu karatun gobe babu kamar da kuka sani asabar ta ƙarshen wata ba ma karatu a nan masallacin sauraka sai lanar litinin in Allah maɗaukin sarki ya kai mu akwai wanda ya rubuta mun abin nan wani abu da ya ce a yi ɗan tsokaci da na ga lokaci ya yi amma dai ba laifin ɗan faɗi ko da yan kalmomi ne kaɗan akan abin da ya shafi wannan shafin na facebook shafin facebook wanda yanzu ya kusan ya gama ko ina da ina da wuya ka samu wani mutum wanda ya iya hawa intanet bai da bai da shafi a wannan dandalin na facebook to yake cewa ya zama dandali da dan shi a suke cin karar su ba babbaka suke zagin sahabbai ya kamata yan uwa su zama su ma suna musharaka sosai a cikin wannan dandali domin su wayar da kan mutane kun san guri ne wanda jahilan da suke sun fi yawa sun dindinka wanda suke da ilimi da basira da fahimta to su kuma daman ta wannan akida ta fi yado wurin da aka san akwai jahilci a ciki musamman jahilai ɗan boko wanda kawai iya taɓa keyboard suka yi da zama a kan gaban gaban screen na kwamfuta amma harka addini ba san komai akan ta ba to irin wannan maganganu da shi a ciki yaɗa ta ta facebook ya kamata a ce akwai wato wakilci na sunna na san akwai ɗan uwa da na sani matasa musamman a nan akwai ɗan uwa yasir ina ga yana da yana da kokari sosai abin da ya shafi mailing list da irin su yahoo group irin su facebook duk na ga yana da yana kokari a ciki ya kamata a zama ana da yawa shi wannan dandali dandali na kowa da kowa kowa ma yana iya zuwa ya bude ba kuɗi ake biya ba ba ba ba wani haraji ake karba ba in ka je ka bude kai ma za ka iya yaɗa duk manufofinka kuma za ka samu mutane daga ko'ina ana ganin mutane da suke cikin facebook da a ce kasa ce to da za su zama su ne na biyu a yau a duniya da ita kasar da facebook za mu ce kasar facebook da ita ce kasar ta biyu a yawan mutane a duniya saura ka shi mai facebook ma ya kasance ya cinye gasar da wata mujalla mujallar times ta amurka ta yi a bana ya cinye wannan gasar saboda kafa wannan dandali din dandali ne wanda yanzu ya yi wajen shekara shekara takwas da kafawa saboda haka yana da kyau uwa a shiga nan ma a yi da'awa tun da duk da harshen da kake so in hausa kake ji in turanci kake ji in koma wani irin yare kake ji za ka iya za ka iya bada gudunmawar ka ciki Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد